الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ɗaya ga watan zulqa'ida shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a inda malam yake kawo mana yadda mutum zai lalata makirci da shaidan ya shirya masa domin kada ya tashi ya kiyamar laili domin kada ya tashi ya amfani da ransa malam ya kawo mana hanyoyi har guda tara wanda insha Allah ta'ala idan muka bi su ɗaya bayan ɗaya muka tsabbaka su muka yi aiki da su za mu samu waraka da kubuta daga wancan makirci na shaidani kai tsaye kuma yanzu mu tashi istihza'u shaytani biman ahmala qiyamal layl izgili da shaidan yake yi wa dukkanin wanda ya sarayar da qiyamal layli izgili da wasa da renin wayo da shaidan yakan yi wa duk mutumin da ya ƙi tashi ya kiyamar laili ya sare yadda ita ya wulakantar da ita to shi kuma shaidan ya samu abin da yake bukata a lokacin sai ta wasa da mutum iya sarransa malaka idza nama al-insanu hatta yusbiha idan mutum ya kwanta da daddare yayi ta bacci bai tashi ba har ya wayi gari in aka ce har ya wayi gari ya kunshi bai tashi ba har sai kusan lokacin sallar asubahi kenan ma'ana abin da ya tayar da shi daga bacci kawai shine sallar asbahi ko ya yi ta a cikin jam'i ko bai yi ta a cikin jam'i ba abinda malai ke so da yace shine bai tashi ya sallaci wani abu daga cikin dare ba walam yaqum shay'an min al-layl bai tashi ya sallaci wani abu daga cikin dare ba izdada alaihi shaytanu tasallutan sai shaydani ya ƙara samun rinjaye da tasalludi a kansa ويتضح ذلك مما, بما مما ورد في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما ليت أبن لك كار فتو دوانا أبن لي فتا بيلي كررا كفهمتشي شيني أبن لي زو أتكن صحيحين أتكن بخاري لمسلم حديث عبد الله بن مسعود ألا من أكتن سركي كار مسير دا قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح an ambaci wani mutum a wajen annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi mutumin me aka ambace shi shine ya kwanta yayi tabacci yayi tabacci bai tashi ba sai da ya wayi gari to shine labari yake to ta kansa aka bawa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi labarin sa wani fa ya kwanta yana tabacci bai tashi ba sai da asuba ku duba su ɗaya daga cikin labarin da ake tattaunawa wanda ake ganin mutum yayi abin da ba daidai ba shine mutum ya kwanta ya ta bacci bai tashi ba sai da asuba ya tashi ya sallar asuba ba wai sallar asuba ba wai sallar asuba fa bari ba a cikin jami'a a kiyamar laili ne bai ba al'adarsa shine in ya kwanta tun da tun da daddare yayi ta bacci kenan sai da asuba zai tashi to wannan na ɗaya daga cikin abin da ake zargin sa akan sa ba wai sallar asuba hin ya bari ba amma mu da yawa daga cikin mu sai kaga wani in ya kwanta tun da daddare in ya fara bacci sai karfe 8 wani sai karfe 7 wallahi wani ma hasken rana ne ke tashinsa daga bacci sannan ya tashi ya shiga ban ɗaki alwa kuma zai sallah shi shi kadai wani daga lokacin da azumi ya wuce zai iya kididdige sallar jam'in da ya samu ta asbahi a cikin mutane madda shi kadai yake sallar sa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malai ce kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zaka rajulun ai wannan mutumin da ya tabbaci bai tashi ba sai da asuba mutum ne da bala shaitanu fi udnaihi da shaidan ya masa fitsari a cikin kunnuwansa guda biyu aw qala ko kuma abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fi udhunihi shaidani ne yayi fitsari a cikin kunnansa ko dai a cikin kunnuwansa ko a cikin kunnansa duk dai abu ɗaya ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dalilin da yasa ya kwanta ya tabacci bai iya tashi yayi sallar dare ba yayi qiyamul layli ko shafa'i da wutiri shine shaɗan ne yazo ya sallara masa fitsari a cikin kunnansa saboda haka sai kasa tashi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin ingantattun littafin su Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 3270 a cikin kitabu Bada'il Wahyi ko kuma kitabu Bada'il Khalq babu sifati iblis wa juludihi imam muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 774 a cikin kitabul musafirina babu ma rawa fi man nama laila ajma'a hatta asbaha bala yace qala al hafiz ibn hajar al asqalani a cikin sharhin da na sahih al bukhari mai suna fathul bari yake cewa waqtulifa fi bawli ash-shaytani malamai sun kai sun komo sun ƙaru juna ilimi sun yi saɓani a kan me ake nufi da wannan fitsari na shaidan da yake a kunnen mutum faƙila wasu malaman suka ce huwa ala haƙiƙatihi abinda ake nufi da fitsari fitsari ne akan haƙiƙarsa tabbas yadda ka san mutum yana yin fitsari idan ya ji fitsari to shi ma shaidan yakan yi fitsari idan ya ji fitsari saboda haka fitsarin da ake nufi fitsari ne na haƙiƙa shaidan zai je tallara mutum a cikin kunnensa قال الخرطبي إمام الخرطبي يتي وغيره دوننسا daga cikin malamai la mani'a min zalika yace ai babu abin da zai hana haka iz la ihalata fi saboda babu abin da zai kore shi ba'ana babu abin da zai hana shedan din yayi fitsari ko yayi fitsari a kunnan mutum li'annahu thabata anna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu wa yankah har saboda ya tabbata wa yankihu ya tabbata shedan yana yin yana cin abinci yana shan abin sha kuma wa yankihu yana yin aure fala mani amin ay yabula to me zai hana shi kuma ya fitsari ma'ana yadda ka san dan adam yakan buƙaci ya ci abinci kuma ya sha ruwa duk lokacin da dan adam mai lafiya ya ci abinci ya sha ruwa ƙarshe zai buƙaci me zai buƙaci bayan gida zai buƙaci fitsari ɗan uwa haka ne aiko to shi ma shi dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar a cikin hadisai ingatattu da mun gabatar da su a baya yana fitsari a yana cin abinci kuma yana shan abin sha to tunda zai ci abinci zai sha abin sha kaga zai buƙaci me zai buƙaci fitsari haka imam al-khurtabi ya faɗa shi istinbadin da yake ne tunda har zai ci abinci ya sha ruwa to zai buƙaci ya fitsari kaga dan an ce shi dan yayi fitsari a kullum mutum ko menene zai hana haka babu to sai dai abinda wani zai tambayi kansa shine me yasa shi bai taba ji lokacin da shedan din yawan wani ya ce shedan shedan ya ji lokacin da shedan yake tallar fitsari a cikin kunnensa ba wani zai yi wannan tambayar iya yadda shedan yana fitsari amma ai bai taba ji wani ya ce gashi ya ji fitsarin shaɗan ba ya ji ruwa yana zara kunnen sai ce to gashi shaɗan yana min fitsari to abinda a mutum zai abinda shine ba lallai ya kasance fitsarin irin fitsarin ka bane wanda kai kake ji saboda yanayin shakalin yadda Allah madaukakin sarki ya halitta aljanu daban da bambanci da irin naka halitta kamar yadda ka san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shaɗan yana gudu a cikin jikinka yana gudu a cikin jikinka yajri min ibni adama yana gudana a cikin jikin ɗan adam majirar dam yadda jini yake gudana yanzu a cikin mu ya taɓa jin yadda jini yadda shaɗan yake gudu a jikinsa babu wanda ya taɓa ji kuma rashin jinka sai nuna shaɗan baya gudu a jikinka kenan tunda annabi ya faɗa yana gudu a jikinka me yasa baka ji saboda Allah madaukakin sarki bai kaddara ka ji ba to tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana yace shaɗan yana fitsari a cikin kunnan wanda ya kwanta bai kiyama laili ba tabbas shedan yana fitsari a kunnansa me yasa baka ji Allah madaukakin sarki bai kaddara ka ji amma da shedan din yayi wannan shine abin da ya kamata mu fahimta wa waqila wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi da wancan fitsari na shedan huwa kinayatun an saddi shaytani a udhni alladhi yanamu anis sala suka ce abin da ake nufi da fitsarin shedan shine kinaya ce kamar sayan magana ne na toshewar da shaidan yake yi na kunnan wanda duk ya kwanta bai tashi ya yi kiyamar laili ba ma'ana kamar shaidan zuwa yake toshe kunnansa ya hana shi jin abin da ya kamata ya ji don ya tashi zai yi sallah hatta la yasma az-zikra har ya kasance bai iya jin ambatan Allah ba bai iya jin ambatan Allah ba ta yadda zai tashi ya je abin da ya kamata saboda ka'ida shine mutum yana yin bacci ne da kunni ba da ida ba mutum yana yin bacci da kunni ba da ida ba abin da nake nufi da wannan shine lokacin da ida kunnuwanka suka daina jin komai to kai bacci kenan ba lokacin da idanka ya rufe bane dan galibi sai ka ga idansa a buɗe amma bacci yake akwai masu baccin zomo sai ka zo ka ga mutum idansa uru yana ta kallon ka amma bacci yake ta yi ba akwai ba amma ka duba ka ga duk lokacin da kake zaune kana jin bacci ya ake ka gane ka yi bacci shine zaka ji ka daina jin komai ba haka bane komai yayi dub to bacci ya dauke ka kenan saboda ka ana gane ka yi bacci ne ta hanyar daina jin abubuwa ba ta hanyar daina amfani da ida ba to sai kasance shedan ya toshe kunnen mutum ta yadda baccinsa zai ci gaba da zai ci gaba da nauyi ba zai iya jin komai ba ballantana ya tashi ya kiyama laila haka wasu malaman suka faɗa suka ce abinda ake nufi da fitsarin shedan to shedan zai toshe masa kunne ne wakila ibn hajar ya ce har yanzu dai wasu malaman sun ce ma'anahu abinda ake nufi da fitsarin shedan anna shaytana hakika shedan mala'a sam'ahu bil abatil zai cika jin mai baccin ne da wasu abubuwa na shirme in aka ce a batil ya shafi duk wani dangi na shirbici da shirme da wani abu mara amfani to shaɗan kawai zai zo cika kunnensa da waɗannan abubuwan fa hajaba sam'ahu an zikiri sai ya kange ya kare jinsa daga ambatan Allah madaukakin sarki ta yadda ba zai iya tashi ya waccan kiyamar leli ba wakila har yanzu dai wasu malaman suka ce huwa kinayatu an izdira'i shaytani bihi kinaya ce abinda ake nufi da fitsarin shaɗan shine kinaya ce da take nufin shaɗan yana wulaƙantar da wannan mai bacci shaɗan yana wulaƙantar da shi yana ɗaukar sa ba komai ba wakila wasu malamai suka ce inna shaytana istawla alaihi wastakhaffa bihi abinda ake nufi da fitsarin shaɗan shaɗan ne zai mamaye shi wastakhaffa bihi ya kasance bai ɗauke shi a bakin komai ba ya kasance ya wulaƙantar da shi hatta takhadahu kalkani fil mu'addil al bawl sai kasance ya ɗauke shi kamar wani guri ko wani daro ko wani waje da aka killace don yin fitsari alkanif shine inda aka aka killace don mutane su je su biya bukatar su yi fitsari a wajen to sai kasance shedan ya ɗauki wannan mutumin da ya kwanta ya ki tashi ya kiyama lil har safiya ta yi sai kasance ya ɗauke shi wani wulakantaccen waje kamar inda ake fitsari kawai to kaga sai je me sai je tillara fitsarinsa a jikinsa iz min adatil mustakhaf bi shay ayyabula alayhi sai mala yace saboda al'ada ce da dukkan wani abin da yake wulakantar da wani abu duk mutumin da yake wulakantar da wani abu ya dauke shi da daraja ba to zai iya yin fitsari a kansa zai yi fitsari a wajen ne to tunda shedan bai dauki wannan mai baccin a matsayin wani abin mu zo a zo a gani ba wani abin arziki ba bai dauke shi wani mutumin kirki ba kawai sai zai yi fitsari a kansa sai masa fitsari a kunne mala yace intaha wannan maganganun da aka ciro wakila wakila din nan wasu malaman sun ce duk an ciro su ne a cikin littafin Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani shi ya kawo su daga mabambanta malamai da ya dauko wa rawal Imam Ahmad Imam Ahmad dan Hanbal alaihi rahmatullah an ya rawaito an al-Hasan al-Basri daga al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai قال يتي إن بوله wallahi la saqilun imam al-hasan al-basri yake cewa wallahi kun ga fitsarin shaɗan nauyi ne da shi yana da nauyi idan ya maka sai ya dan kwafar da kai ya kwantar da kai ka kasa tashi saboda nauyin fitsarin shaɗan inji imam al-hasan al-basri ina gani a baya ai malam yi mana bayani abin da yake kare mutane daga fitsarin shaɗan ko shine me addu'a lokacin kwanciya bacci wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace inna ya ce hasbin rajul min alkhaibati wa sharri ayyana ma hatta yusbiha yace ya ishi mutum sharri da tabewa inji abdullahi dan mas'ud ya ishi mutum sharri da tabewa ayyana ma da ya kwanta yayi bacci hatta yusbiha hayya waye gari bai tashi yayi kiyamar layli ba wa qala wa qad bala ash-shaytanu fi udnihi abdullahi dan mas'ud yace saboda shaydan zai yi fitsari ne a me a kunnansa wato ku duba yadda magabata suke damuwa da abubuwan da suka shafi faril na filu bayan sun kiyaye nafila kamar yadda kowa ya sani sallar dare ya malayli ba farilla ba ce nafila ce amma ku duba yadda suke damuwa da ita me yasa suke damuwa da ita saboda sun kiyaye abin da ya shafi farilla yawa dan ka'ida sai ka fara kiyaye abin da yake na farilla na wajibi wanda Allah madaukakin sarki ya dora maka sannan kuma sai ka bibiye shi da farilla a da nafilfilu idan kai haka kai kokari ka kiyaye farilla sannan ka biyo shi da nafila to sai ka kasance ɗaya daga cikin waliyan Allah madaukakin sarki sai ka kasance ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki yake sa ido sosai a kansu abin da nake nufi da sa ido yake kulawa da su kulawa ta musamman ba kulawa irin ta gama garin mutane ba shine sai kasance yadda Allah ya faɗa yadda Allah ya faɗa cikin hadisi qudsi kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi ko wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yaduhu allazi yabtushu biha ko wa yaduhu allazi yabtushu biha wa rijluhu allazi yamshi alaiha sai kasance jin Allah madaukakin sarki zai kasance shine ganinka da kake gani da shi ma'ana duk abin da Allah ke so shi zaka gani sai kasance shine ganinka ko jinka da kake ji da shi sai abin da Allah subhanahu wata'ala ke so shi zaka ji haka ne sai kasance hannunka da kake damkar abu da ita ma'ana duk abin da zaka taba ko zaka karba to zai kasance abin da Allah madaukakin sarki ke so ka taba ne sai kasance shine kafarka da kake tafiya da ita duk inda zaka taka ka je sai ga wajen neman yarda Allah madaukakin sarki ne yan uwa me yake jawo wannan shine ka kiyaye farilla ka bibiye shi da nafila eh shi sa magabata suka sami irin wannan matsayin a wajen Allah madaukakin sarki galibi za ku ga kamar sullatun minal awwalina ne wa qalilun minal akhirina ma'ana za ku ga mafi yawancin bayan Allah nagartattun ana faɗin labaransa da sauran sun fi yawa a can baya na yanzu sai kaga yan tsirari ne me yasa saboda sun kiyaye wancan mu kuma muna da karancin kiyaye wannan shine bambancin mu da su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da su yan uwa wannan asran Abdullahi dan Mas'ud rawahu Muhammad bin Nasr محمد بن نصر شي رويتوشي وقال الحافظ ابن حجر يتي صحيح الاسناد wannan asar abdullahi dan mas'ud yana da yana da ingantaccen isnadi gaba ta gaba shine tanghisun nawm wa tahzinul muslim tanghisun nawm hana mutum samun dadin bacci da shedani yake yi ɗaya daga cikin makircin da shedan yakan kulla mana kullun wanda baya gajiya baya kasawa baya littozin yin sa shine rashin samun daɗin bacci me ake nufi da rashin samun daɗin bacci shine zai zo ya ta sa maka wasu abubuwan da za su firgita ka su razana ka su hana ka bacci mai daɗi wa tahzinul muslim da kuma sanya musulmi bakin ciki da damuwa lokacin da yake bacci to ɗaya daga cikin makircin shaidan kenan za mu je da al'amarin yake wa min maka'idihi malaita daga cikin dabarbaru da shaidan yakan bi wajen ya ga ya wahalar da ɗan adam قال يتعاذن الله منه ألا من تريدش أي يري الإنسان في منامه أحلاما شين الشيطان يكن زو يرنك نونا ومتن wasu irin mafarkai a cikin baccinsa muzijatan waɗanda suke masu firgitarwa masu razanarwa kai yuhzinahu wa yu'limahu kawai dan ya sanya wa mutum bakin ciki da damuwa ya sanya masa takaici da raɗaɗi a cikin zuciyarsa rawa muslim fi sahihi an jabir radiyallahu anhu malati imam muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ƙara masa yarda ƙala yace jaa arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutumin kauye ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah ra'aitu fil manami na gani a cikin bacci na ka anna ra'asi kamar kaina buriba an fille min shi ya gani a cikin bacci sa kamar an sa takobi an fille kansa fatadaharaja sai kan nasa ya rinka gangarawa da aka fille kansa sai kan nasa ya dira daga gangan jikinsa kuma sai ya rinka gangarawa yana tafiya shi kadai gangar gangar haka fashtadattu ala asarihi ni kuma sai na rinka ban wai gangan jikinsa ya rinka ban kan an fahimta ai yawwa wai kama an fille masa kai da aka fille kan kansa ya sauka daga gangan jikin sai rika gangarwa na tafiya shi kuma gangan jikin sai rika ban kan da gudu kawai kaga wannan ai mafarki ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lil a'rabi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da wannan mutumin kauyen la tuhaddithi an-nasa bi tal'ubi ash-shaytan bika fi manamika yace to kashe da zan maka shine kada ka sake ka je ka rinka ba mutane labari da wasan da renin hankalin da shaytan ya maka a cikin baccinka shiga daga zikar kaba mutane labari don wannan kawai shedan da yake wasa da kai yake so ya firgitar da kai ya razanar da kai ana sha na sha gaya mana idan shedan yana so ya wasa da kai musamman kai sakaci da addu'a lokacin kwanciya bacci kawai sai zo ya rinka kawo maka wasu mafarkai marasa daɗi a cikin baccinka sai ka gaga kana an biyo ka da gudu sai ga kana an biyo ka da gudu sai za a yi dab da kama ka sai ka farka sai ka yi ta haki mutum ya ta haki wani lokaci sai gaga kana daga sama ka faɗo sai ka kusa zuwa ƙasa inda zaka zaka faɗi da ƙasa kuma sai ka farka to duk shaɗan ne kawai ke so ya rena maka hankali ya sanya maka damuwa ya hana ka jin daɗin bacci duk ɗaya daga cikin abin da shaɗan yakan yi mutane kenan wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba ta 2267 a cikin kitabun ru'ya babu la yukhbiru bi tala'ubi shaitan ko yukhbaru bi tala'ubi shaitan bihi fil manam babin da yake bayani akan ba a bada labari a cikin abinda mutum ya gani na baccinsa wanda yake wasa ne kawai shaɗan yake yi da shi farawal bukhari wa muslim hakan imam al-bukhari da muslim ya rawaito sun rawaito hadisi عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دق صحابي أبو هريرة الله قال ما سيردا yace an arru'ya salafatun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mafarki da kuke gani kala uku ne ma'ana nau'i nau'i na mafarki kala uku ne duk mafarkin da ke zaka iya daukar sa ka aje shi ɗaya daga cikin wannan nau'i guda uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai faɗa na farko sai yace faru'ya saliha akwai nagartaccen mafarki kyakkyawan mafarki mafarkin da kowa zai so ya irinsa sa shine bushra min Allah wannan bushara ce daga Allah madaukakin sarki shine wanda nace mana idan Allah madaukakin sarki yana so ya nuna maka wani abin alkhairi da zai same ka kai da kai mafarkin ko kuma zai samu wani dan uwanka wanda ba shi mafarkin ba sai nuna maka kai a cikin bacci sai sai kaga wani abin alkhairi ba lallai irin abin da ka gani a cikin baccin kwabo da kwabo ya faru kuma a zahiri ba ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine zaka ga wani abin alkhairi ya samu wani za ka ga wani abin alkhairi ya samu wani to wannan abin alkhairin da ya samu wani a cikin baccin to Allah madaukakin sarki yake sun nuna maka cewa wata bushara ce ta wani abu da zai samu shi wancan dan uwa naka na alkhairi saboda haka wannan bushara ce Allah madaukakin sarki yakan yi haka tunda daman shi mafarki ɗaya ne daga cikin yankin annabta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin Allah ya aiko shi abin da ya fara nuna masa shine kyakkyawan mafarki kafin ya zama annabi a masa wahayi ya kasance baya ganin wani mafarki sai mafarkin ya zo kamar kama hasken rana lokacin da ta kwalle a sama ma'ana mai wanda yake nufi ma'ana duk abin da annabi gani a cikin mafarki sai zama gaskiya duk abin da ya gani a cikin mafarki sai zama gaskiya to haka nan bayan Allah nagartattu idan Allah madaukakin sarki ya so ya karrama su sai ran nuna musu mafarki yana zama gaskiya su ma idan mutum mafarki sai zama gaskiya to amma annabi ya ce a mafi gaskiyar ku wajen zance shi ne mafi gaskiya ko wajen mafarki ma'ana mutumin da ya fi gaskiya wajen zance ba a san mutum da ƙarya ba ba a jarrabe shi da yawan ƙarya ba ba za a ce ba ya ƙarya kwata-kwata ba don da wahala amma dai yana ƙoƙari iyakacin iyawarsa nisanci ƙarya to irin waɗannan za ku ga mafarkin ya fi zama gaskiya amma idan mutum ya san shi giza ne to da wahala mafarkin ya zama to da gaskiya idan magana sa zai shaci abin da ba ya faɗa ya saba da ƙarya to wannan mafarkinsa baya zama gaske haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin wani hadisi wannan mafarki na farko kenan sai mafarki na biyu shine wal hulumu min ash-shaytan al hulumu shine rikitaccen mafarki mafarkin da ba shi da sama ba shi da ƙasa ba shi da farko ba shi da ƙarshe zaka ga an fara daga nan sai a fita daga nan sai a shiga can daga nan kuma sai a faɗa wani wajen sai kuma a dawo da baya haka zaka yi wani irin rikitaccen abu to shine irin mafarkin da muke bayani a gansa shine irin mafarkin da mutanen annabi yusuf lokacin da za su fassara wancan sarki mafarkin suka ce kalu abgafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimina dai mafarki mafarki ne nagartaccen mafarki wanda ya kamata a ce sun bashi amsa amma ba sani ba ba za kuma su iya ce masa ba sani ba saboda yan fada ne kada ya dauka ba su da sani ya fita da su kawai sai suka ce ai wannan mafarki naka ya shugaba abgafu ahlam kawai shirbucin mafarki ne kawai ɗeba ɗeban mafarki ne kawai ka manta da shi ba shi da wata ma'ana to shi sarki har yanzu hankalinsa bai nutsu da wannan abin da suka faɗa ba shine sai ɗaya daga cikin wanda suka yi kurkuku ko suka zauna a birtin da annabi yusuf alaihi salam wancan da allah maɗaukakin sarki ce ya sahi bai sijin ɗin ɗaya daga cikinsu sai ya ce da shi shugaban ya shugaba akwai wani bawan allah a cikin kurkuku ya iya fassara mafarki mu ma ya mana kuma duk abin da ya gaya mana sai da ya tabbata a tura ni in je in tambayo shi to shine sai sarki je tura shi saboda haka sai je tambayo annabi yusuf kuma annabi yusuf ya fassara mafarkin kuma mafarkin ya tabbata to ahlam dai shine mafarkin da yake rikitaccen mafarki wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da wani tushe to shi irin wannan sai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce ina ji aka mana ya tsallake ko eh wa ru'ya tahzinun min min ash-shaytan ba ahlam bane fa ru'ya salihah bushra min Allah sai wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan da mafarkin da yake kawai shaydan ne yake zo maka dan ya saka bakin ciki da damuwa shine da al-hulum din wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu sai kuma mafarkin da ran mutum take zantar da shi ma'ana abinda mutum ya sa a cikin ransa yake yawan tuna shi ko yake damunsa mutum ya yakan yi mafarkinsa wannan hadisin nafsu ne kawai idan akwai wani abu yanzu ka ɗauka idan akwai wani abin da yake damunka ko akwai abin da kake so ka yi gobe kuma abin yana ranka sosai ka sa shi ka ƙwallafa ranka a kansa da wahala ka kwanta bacci ka tashi baka mafarkinsa ina fata an fahimta yan uwa yanzu wata tafiya ce a gaban ka muhimmiya wanda ka ƙwallafa ranka to yanzu ka kwanta sai ka gani ga ka airport ka kanan kun shiga jirgi ga kanan kun ji haka ko mutum ne yanzu a ce gobe ɗaurin aurensa ka sa ango da zumuɗi to sai kasance sai kasance ya tafi farki gashi na an taru gashi na ana ta gaisawa gashi na ana ta kaza me yasa yake wannan saboda abin yana ransa to galibi abin da ka sa a ranka kakan yi mafarkin sa to annabi yace shine nau'in mafarki na uku shine hadithun nafs kenan to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu ka'ida ga mamiya sai ce fa in ra'a ahadukum ma yakrahu duk lokacin da ɗayan ku yayi mafarki abin da baya so abin da yake ki abin da zai bakanta masa rai to falyaqum falyusalli sai ya tashi ya sallah ya tashi ko da raka'a biyu ce yayi ya je alula ya zo ya sallah wala yuhaddith biha nasa sannan kada ya sake ba mutane labarin abin da ya gani wannan labarin kuwa ko na kusa da shi ko na nesa eh ko malami ko wanda ba malami ba ba a so ka bada labarin abin da ka gani mara kyau bai kamata a ce ka ina yi mafarki mara kyau ba amma ka zo ka bada labari ka ce na mafarki mara kyau wani sai ta damu ka da Allah bai ka gani sai ka gaya masa kai shiru kawai abin da ya kamata shine sai ka kiyaye abin da shari'a ta ce ka kiyaye yadda zamu zo mu faɗe su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala amma dai ba a bada labarin mu na mafarki eh wannan ɗaya daga cikin al'adar mutum mutum sai mafarki zai ta bada labari ya ga an biyo shi ya ga an yi kaza ba daidai bane ba daidai bane sai dai idan a misali idan mutum yana fama da matsalar aljanu ya je wajen mai magani zai iya tambaye sa kana mafarkin kaza da kaza zai iya cewa eh yana yi wannan babu laifi tunda wannan kamar at-tashkhis ake at-tashkhis ake kamar bincike ake wajen kokarin gano rashin lafiya da take da masa misali zai ce masa kana ganin macizai kana ganin kaza kana ganin kaza zai ce masa eh ina yi to wannan babu matsala insha Allah ta'ala amma mafarki haka kawai kai ka zo ka tara mutane kana ba su labarin mafarki ba daidai bane dan uwa wannan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a hara wa fi sahihaini hakanan yazo a cikin bukhari da muslim من حديث أبي قتادة رضي الله عنه دق حديث صحابي أبي قتادة الأنساري ألا قال مسير ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن إرادة أمن تسأر تبتأ أغريش يتي الرؤية الصالحة من الله annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kyakkyawan mafarki daga Allah ne ingantaccen mafarki nagartaccen mafarki daga Allah madaukakin sarki yake kaga duk abin da aka ce daga Allah madaukakin sarki ku yan uwa irin wannan alheri ne saboda haka shine wanda Allah madaukakin sarki zai nuna maka dan ya maka bishara ko ya dan uwanka bishara sai annabi ya ce wal hulumu min ash-shaytan shi kuma al hulumu rikitaccen mafarki shi wannan daga shaytan ne famar ra'a shay'an yakrahuhu wanda duk ya ga abin da yake ki a cikin mafarkinsa falyanfus an shimalihi salasan to yayi tofi a barin hagunsa sau uku yayi tofi tuf haka ya dan tuttufa sau uku barin hannun hagunsa وليتعوض من الشيطان sannan abu na biyu shine sai ya nemi tsari daga shaidani fa innaha haqiqa wannan abin da ya gani na mafarki la tadurruhu ba za ta taba cutar da shi ba eh wannan ka'ida ce daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mafarki abin da yake so abin da ake so yayi kenan saboda haka a wannan hadisin da makaranta za ku ga akwai ka'idoji da dama da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayar wanda insha Allah ta'ala zamu zo mu ji su a sati mai zuwa zamu ji yadda ake mu'amalanta kyakkyawan mafarki da kuma yadda ake mu'amalanta mummunan mafarki insha Allah ta'ala idan Allah kai mu sati mai zuwa zamu ji yadda abubuwan suke Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba daya wa alaikumus salam wa rahmatullah na'am ya ce na'am eh zai karanta wani abu shine shine dama abin da nace ai zamu zo mu je abubuwan da ake yi abubuwan da yawa ai kaga da- an faɗi sallah ko mun ji tofi mun ji a, juyawa ko akwai juyawa sannan akwai addu'a Eh, duk- abin da yasa na basu duk zamu zo mu ji su ne ɗaya bayan ɗaya malam zai kawo mana su a karatu ne shi sa ban tsaya na yi bayani akan su ba akwai sun Allah da malam duk zai ga mana yadda ake bi Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله